الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سدد جناني وعدل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندى أكسابة أدوان مرامام البركة من كاتلتة منا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى مع القاضي إياد اليحسبي عليه رحمة الله za mu tashi fasalin da yake magana kan fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfasahatu idan ana magananta sifa ce sifatun yaktasibu biha almutakallim sifa ce wanda mai magana yake sifantuwa da ita tana iya zamowa sifa da kalma akan ce kalimatun fasiha takan zama sifa ta magana akan ce kalamun fasihun takan kasance sifa ta mai magana mutakallimun fasih kalimatun fasiha kalamun fasihun mutakallimun fasihun sifa ce ta abu guda uku idan ana magana akan fasaha ta nufin az-zuhur wal bayan ya zama kana magana maganar da zai zama ma'anansa yana fitowa fili ana ganewa ba a buƙatar a ce sai ka yi sharhi ko ka yi ƙarin bayani duk wanda yake magana sai an buƙaci ya yi sharhi a ba a gane ba mutakallimun ne ghairu fasih to in ana maganar fasaha da balaga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kololuwan cikewa a fasaha ta magana salon lafuzan su daban suluk na maganarsa daban sannan ma'anonin da zancensa ke ɗauka daban sallallahu alaihi wa sallam mana kalamuhu ya tarifu tamaman an kalamin sa'irin bashar maganar manzo Allah ta san ta ta bamban da maganar sauran dukkan halitta gaba ɗaya me yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa maganarsa ba irin ta mutane ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan ya faɗa da kansa ce ala inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a an ba ni qur'ani da kwaton kwacin sa zan bayanin sa da yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam yufassiru kitaballahi azza wa jalla to tunda haka ne zai zama maganarsa ta sha bambam shi ne fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ana afsahul arab bai da anni min quraish wa rubbitu fi bani sa'd ni ne mafi fasahar dukkan larabawan duniya duk na fi su fasaha sannan gani ba quraish sannan gari na taso a bani sa'd saboda ka shine afsahun nas malamai sun yi rubutu a kan fasahatun nabi yana da kuma jawami'ul kalimi yakan faɗi kalmomi ɗan kaɗan su ɗauki matsaloli da yawa misali addinu an nasiha قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم wani malami da ya ɗauki wannan hadisi yana sharhi sai da ya kai saba'in yana fitar da ilmoman da ke cikin wannan hadisi amma kalmomin za ka iya irga su amma saboda fasaha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fata magana dan ta dan ma'anansa mai yawa ai ta fitarwa yakan ce a hadisi ya aba umayr ma fa'ala al-mughayr imam shafi'i ne dauki wannan hadisin sai istinba'in mas'aloli da dama tun farkon dare har ƙarshen dare yana tunani a wannan lafazin ya aba umair ma fa'ala nughayr wannan lafazin kadai tun farkon dare Imam Shafi yake bincike yana istinbadi yana ijtihadi har gari ya yi wannan saboda ne fasahatun nabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga nan haka ce abda'ihu amirur rakab wannan magana in aka faɗe ta in za a warware ma'anarta za ka samu magana ne ne zurfi sallallahu alaihi wasallam to shine fasahatu da balagatu da wajawahiul kalimi Abu Dawud Allah ya kara masa da yana cewa na wallafa sunan Abi Dawud daga wasu dubban hadisai amma ya samu hadisi hudu a cikin hadisan da ya tattara sun ishi musulunci da baki daya musulunci hadisan annabi guda hudu kacal sun isi duniyar musulunci gaba daya wannan yayin da muna fasaha ta ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da shi gida ne don in janyo hankalin yan uwa su gano ba wai manzon Allah kaɗai ba salon maganan sa ma bayan da mutane maganan Abdullah bin Salam bai hude wanda Allah yake faɗa kansa a cikin Alƙur'ani a suratu ra'ad kusan ƙarshen da in za ka ji sufi ibrahim za ka ji allah yana cewa kulka fa billahi shahidan bayni wa bainakum man indahu ilmul kitab da shi allah ke ibnu salami amma lokacin da yake madina da allah ya hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma madina yana da yahudi shi malamin yahuda da kuma dan malamin su sukan ce alimuna ibnu alimina khairuna ibnu khairina amma yana gona yana aiki kawai sai ji ana ansaru suna wannan kasida nan wala alfadu alaina min samiyatul wada sai ya bar kayan aiki to sai ya zo cikin garin Madina sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda na fara ganin fuskar sa nace wallahi fuskar nan ba ta fara cikin magarici sun jira cewa أيها الناس حديث ذلك أيها الناس أطعموا الطعام وأبشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام yace wannan na fara ji a bakin manzon Allah yace ina ji nace wallahi wannan annabi saboda salon wannan magana la yasdu li ahadi illa maji ayyuhan nasu aqimu ta'am abshu salam wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu jannata bi salam kaji magana ya kare sallallahu alaihi wannan shine fasaha ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai da yawa a hadisai ba su da iyaka misali a yake bin rifqi الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزأ في شيء إلا شانه زانه شانه فصحة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تقول لك أنا أحد كيف أسر إياك أما وانا الشيطان يا وجدت مقامه يا يا مجرد من زن الله تجي سنة أبو ما ماشي shi annabi baya magana sai bukati karin bayani hadisin muslim lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrud al-kalam asrdukum hadha walakin kalamahu faslun yafhamuhu kullu man sami'a manzo Allah maganar sa ba irin ta mutane bane baya magana sar sar sar a'a dalla dalla kai ka ce khadaratul mujinna kaman gol ne ake ɗauko wannan asa a gari a ɗauko wannan asa haka maganar sai take sallallahu alaihi wasallam so da kaga har a maganar zama an wallafa littafi sallallahu alaihi wasallam kuma bai bukatan tsarin bayani yana faɗa kowa zai gane me yake nufi sallallahu alaihi wasallam ana shine fasaha kuma duk kowane kabila zai yi magana da ita da yarenta da salon maganarta su fahimta ya fahimta sallallahu ko da ba bukatun ta ke fahimta su gane da yake nufi sallallahu alaihi wasallam amma fasahatul lisan malakin idan ana maganar fasaha na harshe wa balagatul qawl da balaga na alqawl lisan harshenka wanda yana cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu babu wani annabin da na aiko shi face ina aiko shi ne yana jin yaran mutanen su zai shigar da sako manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bi lisanin qaumihi kai ba wa ma arsalnaka illa kafatan linnas duk halitta kafin da sai na rasulullah annabi ne saboda maganansa yana wadatar da larabawa ya ishi hausawa ya ishi duk wasu ƙabilu na duniya kowa maganar da ya wadatar da shi sallallahu alaihi wasallam shine fasahatul lisan sai balagatul qawl al balagatu ta da ma'ana a lugha ya nufin al wusul wal intiha akan ce balagal manzil walamma balaga ashuddahu wastawa atina hukman wa ilma balaga ay wasala ثالث كما مطابقة قول الفسيح لمقتضى الحال zancen da za ka yi ka yi maganan da ya dace da kake magana da su idan wannan ne manzawa sallallahu ya kai matakin da ba a gasa da shi yakan ce sai na ali haddisin nasa ala qadri uqulihi kai magana da mutane bisa gwargwadon hankulansu لكل مقام مقال ولكل مقام رجال kowane magana akwai inda ake furta shi sannan kowane zance akwai ahalinsa wannan shi ne balagatu to idan wannan ne zaka samu Allah Allah ta yana magana da yara kanana da irin lafazinsu ya kai magana da manya da irin lafazinsu ya kai magana da yahudawa da irin lafazin da ya dace da su ya kai magana da manya-manyan sahabbai da irin lafazin da ya dace da su kowanne da abin da ya dace da su yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi balagatul qawl fakar kana sallallahu alaihi wa sallam fi zalika bil mahall al afdal idan ana magana irin wannan balaga da fasaha ne to manzo Allah yana a wani guri mafifici a fasaha wanda ba a iya tadda shi dan haka idan malamai suka ɗauki hadisi za su yi mali suka ce to Allah ne masani da abin da annabi ke shi amma muna fahimtar kaza idan ka da muwaffa mali mawa malik ya kawo hadisi ya ce haddasani wani haddasani wani kaza kala rasulullahi in ya karanta sai ce wa zalika fi ma nara wallahu a'lam ita to ni dai a fahimta ta dai kaza ne amma dai Allah shi ne masanin da abin da annabi ke shi a sai kaga ihaba da gano haƙiƙanin maganar manzo Allah bai ake rubuce ta sai dai Allah sai dai ai istihadi ai istinbadin abin da za a yi to manzo Allah yana mataki mu kororuwa na fasa wal mawdi alladhi la yujhal yana a wani mataki na salon magana da balaga da fasaha wanda kowa bai buƙatar bayani kowa ya riga ya san salatatu sab ga salis in an abu salis wato kalma ginin kalman ya ingantu kalman ita kanta gininsa ya ingantu sannan a ga daɗin furta akwai muznatu muzna muzna akwai sahabatu akwai bu'aqu dukansu kalmomi ne to za ka samu mafi sauki ka ce muzna ta fi mai ƙu'aku sahab ita ma da muzna ta da kusan kusanci da juna a mai salisa sauƙin furtawa a baki salisa ta tsau wa bara'a ta manza da kuma bara'a ta ce bara'a wato ƙayataccen marikar magana ma'anar shi in zai yi mayar da magana za ka ji maganan ƙayatacciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai fara magana za ka ji akwai fasaha da balaga a cikinta ƙayatarwa a maganarsa wa ijazu man naqqa da kuma ijaz an fa za a ji karatun ya zama wani iri yau ijaz shi ne jam'ul ma'anil mutakasira ta hata lafzin khalil shi ne ijaz ka tattara ma'anoni masu yawa a ƙarƙashin lafazi ɗan ƙanƙani sunan shi ijaz kala biyu ne akwai ijazu kasrin akwai ijazu haskin ijazu kasrin kalmomin ake taƙaitawa an fi ma'ana mai zurfi ijazu haskin kuma ana shafe wasu harufa ne ko a shafe harafi ko a shafe kalma ko a shafe jimla misali قالوا تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين a nan akwai ijazu haskin a fassara tallahi la tabta'u tazkuru yusuf amma ai haka dinne la a karatun yanan amana misali inni uridu an tabu'a bi isri wa ismika fatakuna min ashabin nar a karatun haka ayat take amma a fassara inni la uridu misali tilkar rusulu فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعضهم على بعض أبعض إلا أقوى ولم كلمة فضلنا بعضهم على بعضهم هذا فهمتم قل كل يعمل على شاكلته أبتم كل من أقوى ولم كلمة أي كل إنسان أتي هذه إنسان أولد أنها تنوين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش غواش أجل أنت غواشي أفياء خذفت أولد أنها تروين haka dai gasunan da yawa sannan akwai hasbun da ake kuma ba na kalma ba ne wancan harafi ake harafi akan akan shaka kuma jimla falaula idza balagat al-hulqum wa antum hina idhin hina izin a izin din nan akwai jumla da aka haɗe ta sannan kuma aka shafe jimloli masu yawa irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarq wama sami'na illa bima 'alimna wama kunna lil ghaibi hafizin a wannan ayan akwai jimloli ayoyi a dunkule irji'u ila abikum ku koma wajen mahaifin fa qulu ku ce da shi ya abana baba inna ibnaka sarq dan ka dai an ne kaya an rasa ana da tsammanin shi ku ga masa haka ko so sai Allah ya ci gaba da bayani wa ma tahina illa bima alimna anan faraja'u ila abihim fa akhbaruhu bima hasala ma yusuf ko sai suka ce kuma tahina duk wannan jumlan babu ita ana kira wannan ijazu ne haske haka fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fajatu ilahuma shi ma na akwai ayoyi akwai wasu katu a shafe da ya shayar musu dabbobin su fa zahabata ila abihima wa qassata alayhi ma kana min amri musa fa arsalat ihdahuma maja'at duk wannan karatun yana aini hazafinsa ana kai wannan ijazu hafi shi ne share karatu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ijazu ijazu qasrin da ijazu ne hafi sallallahu alaihi wasallam wa fasahatul lafzi ga fasahar lafazi idan zai ɗauko lafazi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam lafazin ne yana cike da fasaha صلى الله عليه وسلم وجلالة القول لكم أبواء اللفظ لفظ ليش أبعين لك لفظ من يكارفي ما أنانت كما لي زرفي سننكم جاء فتاها أتكين كلمة كدوشي حديث الثاني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال duk wani aiki da dan adam zai yi a duniya na cikin wannan hadisi innamal a'malu sannan binniyat duk wata niyyar da za a yi tana cikin nan wa inna ma li kulli mri'in ma nawa duk wanda zai wani aiki yana cikin wannan hadisi ka ji kalmomin duka da ga wani malami yake cewa wannan hadisi shi kadai yana daukar 1 over 3 na ilimin duniya yana hadisin kadai inna mal amalu bil niyyat idan za a juya shi a masail na ilimi zai shiga babi 70 na ahaka wannan hadisi na inna mal amalu bin niyyat to idan ana maganan fasaha kun da je zai da kalmomin manzo Allah suka gajiyar da mutane kalmomin sa kadai sallallahu alaihi wasallam ba matsayin sa ba kuma kalin sa ba wurin Allah subhanahu wataala to ashe wanda zai yi manzon Allah zan mai mai wanda zai yi annabi ka san wa zaka yi ba ka san wa zaka yi ba ai wani mutum a hadisin ukbatu bin amr bin badr magana yazo yana yi me ma'ana cikakki ya kace masa kai yi ladabi an hana irin wannan maganan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi kenan an ka faɗa masa hali sai daga idan za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san wani lafuza za ka faɗa ibnu rawan yake cewa wa fina rasulullah yatlu kitabahu إذا انشق معروف من القدر ساعي يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسأل بالمشركين المضاجع أرام الهدى بعد العمى فقلوبنا به ممكنات أن ما قال واقع ليوانا بيتكر النبي كتاب إن أخاكم لا يقول الرقص ɗan uwanku abin da yake faɗa abu ne mai kyau ma'anar da ya to tun da an gaji ta inna aqakum la yaqulu rafas to ashe kenan in ba kai hattara ba kai qatta qulu rafas sana kira ana bukatar bi a hankali wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa yana na faɗa sabin da yake sunna ne yaban manzon Allah sahabbai sun yi amma wani ga manzon Allah wani ne duk wanda suka yi gaji maka duk malamai ne malamai masana sunna masana alqur'ani masana hadisi ai masana larabci na gaske masana mura'ati ne wato adabun wato allafin allafi tunafi makamun shari'a kalman da ya dace da bakayinsa duk wannan suke rin manzo Allah da baki muka ba nan duk haka su ma yanzu ga yanan yanzu abin da ya zama kowa ma kullun na'iqin wa ma'iq sai ce zai to dai muna muna magana kan ne makami na masaha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan ba ku misali ɗaya sai na abubakar ya ga wani mutum yana sai da tufafi sai malaman balaga sai gane misali sai ke ce mara sai ke ce masa halki biyu hada sau sai ce masa la baraka Allah kaji la baraka Allah wannan kayan na sai wani sai ce masa a a la baraka Allah in kace la baraka Allah ma'anansa kamar kana nufin kar Allah ya albarka suna baka da kitabu haka zaka ce ba ulla wa barakallahu me ya bata ma'ana wawu aka ce la barakallahu kamar matsayin addu'a la wa barakallahu kamar addu'a kirki to in baka san wannan ma'anan ba sai ka je kana kokarin yaban manzo Allah kuma kana kana yin abin da bai dace ba akwai al-insha akwai al-khabar yaushe ake hada jimla insha'iyya da jimla insha'iyya ya ake hada jimla khabariya da jimla insha'iyya misali inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun a zahiri inni ushidu Allah jimla ta khabariya washhadu jimla ta insha'iyya to a ka'idan balaga in sun saba babu wawu to qur'ani na kasu inni ushidu Allah واشهد فيما لما تكفي آه جملة تبيو إنشائية وضعا خبرية معنى معنى أبنى كلمة إني أشهد الله وأشهدكم أنت مكمال اتصال تكامنس ويهور كذا أتى واو تو إما كسم والنبا وذاك يبا سيدنا رسول الله تو ليلة بيجي أكي كأبو بن مالك sahabi ne bai taɓa bashin yaƙi ba sai aka samu kuskure ya bashin yaƙi ɗaya annabi ya fita da yake ba kaga mai kuskure ne aka samu amma ubangiji ya hana kowa ya masa magana sai da kai kwana hamsin bane masa magana saboda ne ya yi abin da bai dace game da manzon Allah ba sahabi ba aka yi kuma su uku ne aka yi masa ladabin kwana hamsin kai ƙarshe an ce iyalan masu rabu da su saboda ne a ladabtar da su akan sun yi abin da bai dace ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina yin ina kai kuma sannan ya ake zama a gaban manzon Allah ai tambaya Allah sai da ya aiko da mala'ika musamman ya koyar da ya ake zama gaban manzon Allah بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى علي اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه مفهوم الحديث اقوى يلقى يا اكي زمان بن سيدنا رسول الله يا اكي تبيع to idan Allah zai koyar da har wannan ma to ya kuma zai zama abu a buɗe abu kowa ba ya rike ita ba sai zaka duk wanda yake sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ya kuma yi karatu kore matuƙa ya bi sunnar magabata duk abin da bai zamo daidai a wancan lokacin ba bai zamo daidai a wannan lokacin ba Allah ya gazar da muna magana akan fasaha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tazul qaul wa sihhatu ma'an da ingancin ma'ana ma'ana misali idan kana karanta hadisi za ka ji lafazin da manzan Allah ya faɗa amma kai a wurin fassara ba za ka fassara shi a zahiri ba za ka fassara shi a zahiri dole za ka yi ne za ka yi ladabi da lafazin za ka kalli kalmar ka kalli waka jingina wa ita sai ka yi ladabi a hadisi ga sunan barkatai da yawa amma ladabi ake yi misali akan ce istazalla ta haka shagara ko za ka ce ya zauna ba za ka ce ƙarƙashi ba sai ka ce ya zauna a cikin bishiya ko da adaban ma'a rasulullah ladabi kar kai tsammanin wani abu da yake yin kaza ya zama sama da shi in har Allah subhanahu wataala zai hana mutum dogo ya kuma Allah tsayi ko in sun jera sai annabi ya wuce shi a tsayi dan dai kar ka ce na fi shi tsayi to a bishiya ma sai a ce ya zauna cikin sannan ita kanta bishiya idan an zauna da taron mutu da taron jama'a in aka zauna a cikin inuwa manzo Allah bai samu wuri bai zauna a rana sai ta juya ta basu a rana ta basa inuwa tana nuna wa wannan ba irin wa'annan bane tunda kun hana shi inuwa ta to kuni a rana shi na inuwa sai inuwan ta juya ta rufe ainihin rahmatu rabbani to me irin wannan maqam din in za ki magana a kansa wallahi sai kai ladabi sai kai ladabi abu yana cewa wallahi ya rasulullahi da ba kai bane da wani basaraji ne ko mai mulki ne wallahi zan iya shirya mai magana ko sai na kware a kan magana da fasaha amma ni in na faɗa maka magana ma ne ma kariya yanzu Allah zai iya ka ne sai saukar da ayoyi ai ta faɗa akai sai ta wallahi ban zalla ban da wani uzuri lafiya ta kalau kai ban je bane sai wannan ya faɗi gaskiya je ka sai abin da Allah ka dai wato ya gujiyo manzo Allah ne sannan ya ce inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad ku sani ba iya annabi ni fa yin ni ƙarya ba irin sauran yi wa kowa ƙarya bane yi wa manzon Allah ƙarya ba irin yi wa kowa ƙarya bane ni man kazaba alayya muta'allidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar ashe ko tunda haka ne dole abu a hankali a yadabi in ana magana da zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zan ƙara kani kani sayyidina abbas aka tambaye shi aka ce a anta akbaru kaji lafazin a anta akbaru am rasulullah shin kai ne babba ko manzo Allah sace rasulullahi akbar rasulullahi akbar lakin sinni tazidu ala sinni bi salati sanawat yace manzo Allah ne babba amma dai shekara sun dan gota na shekara uku ba zai ce ni ne babba ba ka ji ba babba sai ce annabi ne akbar amma dai ya dan shekara sun dan gota sun dan gota shekaru da shekara uku to ai babba kenan a zahiri misali ko kar ku ji tsoro ko ba haka ba misali a zahiri ba shine a ce sai na ba su ba to amma ban yadda ba ba zai iya cewa shi ne wa shi ne wa ba haka ce a huwa akbar ka ji yadda sahabbai suke ladabi a lafazi ma ma mun sai ka je ana magana akan manzo Allah suke mamaki akan me ba mawa malik bin anas sai haku kaman ina na bar na bar karatu amma akwai abin da nake nufi da wannan misalan da nake kawo mawa malik bin anas ya zo ya samu ana karatu wani babban malamin hadisi ya zo madina an taro ana karatu da ya zo gurin kai sai ya wuce da zauna aka ce ya imam babban malamin hadisi ne ba irin su ibn shahab az-zuhri yace ai abin da ya same ki zauna a iswani karatu bai kamata in rika jin hadisin annabi a tsaye ni fa ba wurin da zan zauna saboda ka inni ka inni karitu an aktuba hadisa rasulullahi na qa'if gara in hakura da wannan karatu da in ji hadisin annabi a tsaye ka ji ladabi to da annabi ya gani da ta zamanin zai maliku bin arsu ba da iya rawaikan karatu a tsaye ya ce ra'aitu bid'ar wa saba'ina fi hadal masjid min man yaqulu qala rasulullah wa lan alfit ilayhi malamai nawa ne saba'in da wani abu ba su zama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah amma ba su shirya kallo ba aka ce me yasa yace law kunna ahaduhum ala baitul mal kana amina kowannen su in ka bashi amanan kuɗi bai su ko sisi ba amma ba su dace su koyar da hadisan manzon Allah ba su dace ba ashe ana buƙatar wanda zai koyar da hadisin manzon Allah da wata sifan da ake buƙatar ya tafasu da ita na ka babu kika su aure su misali na gaba kan Malik bin Anas wani mutum ya tambaye shi hadisin Annabi a tsaye yace masa bura la bakai maganar Annabi zaka tambaya a tsaye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye kai tambaya yace ai mai bulal aka ce kar mu kullu alqali ne sai a haƙu an yu'addab ai wata alqali shi bai dace a hukunta aka masa bulala bakwai sai ya to sai sai ya ga mai hadisi bakwai sai ce wallahi da za ka karo su bakwai ma karo na cikin bakwai da nayi saboda me yanda suke mutunta maganarwa sai na rasulullahi Abdullahi dan Mas'udi idan yana magana na ba da kira kuri an ce masa muna mamaki idan za ku koyar da hadisi sai ka yi wanka ka zauna ce wallahi ba ku san malamai na bane da kun san wanda na kasu a gaban su kun ganda suke wa manzon Allah na dabi da lafazin sa ba ku zarge ni ba yace ai ibnu munkadir idan ana magana manzon Allah ya tabbata ya cin sai yana halarto da me saboda Allah ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu to wannan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu nan zai ila yawmil qiyamati ba ko me za ka faɗa a kansa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru idan babu Allah bai bukata ba sanar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya so sa bukata Allah ya fahimtar da mu Allah ya ganar da mu wa sihhatu ma'ani muna maganar ta hadisan manzo Allah kalmomin sa ma'anonin sa dukkan su ne ingantaccen ma'ana ne wa qillatu takallufin sannan babu takallufi ne an ta takallufi sai ka je ka ji tunani ka yi kyawar kokarin burgewa da kirkiro wasu kalmomi ba haka bane shi shi yana maganar sa yadda ya ga dama sallallahu alaihi wasallama ya zan kuma ya fi kowa fasaha ba sai ya tunani ba ba sai ya tunani ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ujiya jawami alkalimi an bashi jawami alkalimi mun yi bayanin ta dazu wa khusri bada'il hikami sannan an ce bai manzon Allah da hikimomi kayatattu idan zai buga misali za ka ji misalin ya ke ƙarshe a cikin wani amsal haka ko a hadisi zai bada misali yakan ce masalul qa'imi ana hududillah wal waqi'i fiha ka masalul qaumi istahamu fi safinati fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha فكان الذي أسفلها إذا استقوا مروا من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نسيلنا خرقا لم نؤذي من فوقنا فإن تركوا وما هم عليه نجوا ونجوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوا وما هم عليه غرقوا أو كما قال رسول الله من ذا لا تقوتهم كتم مجمن لكتين الأمة ينا كيا يدوكوتين الله ينا كيا يسنر من ذا الله da wanda kuma ke cikin al'umma shi kuma yana wasa da shari'a yana sabon Allah kamar a cikin misali bara gurbi cikin al'umma idan sun kane shi annabi da fatan kwacin su kamar matafiya ne suka tafi a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa an tsaya da sama da ƙasa sai wasu suka zama suna kan gidan sama wani suna ina ƙasa kusa da katakon ƙasa to sai zama ruwan da ake sha a jirgin gaba ɗaya yana sama wanda suke ƙasa idan suna buƙatar ruwa sai sun hau can sama sai su shawo ruwa sai su dawo ƙasa sai suka ce to mu da wannan wahalan me zai hana mu huda tun daga mu ga ruwa kawai mu huda ƙasar nan mana kawai mu huda ƙasar nan kawai ruwa ya bulbulo kaga su na so ba san me ake ba manzo Allah ce kaga idan na saman nan suke kirinki suka kyale su to idan ruwan ya hudo har su ba su san jirbi amma idan suka hana su sun kubutar da na ƙasar sun kubutar da kansu ka jin da annabi gurin misali shine ma'ana idan akwai yaro mara tarbiyya a unguwa to duk anguwa a haɗa kai a tsaya a tarbiyyantar da shi ya zama wani kirki idan an ce a ai ba ɗan mu bane ba ɗan gidan mu bane to sai a tashi ɗin yaran unguwa ya kuya wa wancan shaye ya kuya wa wancan sa'ar ya kuya wancan halin banza ɗaya wake ɗaya ke bata ka ga yadda annabi ba da wannan misali to haka idan zai buga misali zai baka misali tayatacce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qul lima al-surat al-arab manzan Allah an ilmantar da shi duk yaran larabawan duniya duk wani balarabe mai ji da fasaha annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ilmantar da shi kalan fasahar ba ma nan ba ai Allah ce wa allamaka ma lam takun ta'lam yukhalibu kullu ummatin minha bilisaniha sayyidina rasulullah ya kasance kowace al'umma kowaye da mutane yana yin magana da su bisa tsarin kalan maganar su idan ka zo kai mutumin afirka ne kana yin magana da lakana in zai maka sai maka irin wannan wannan magana misali a hadisi ingantacce wani yake kira annabi ya wani annabi ta ha'un irin lafazin da ya fara da ta ha'un zo ga minan domin ya gano ga annabin nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ayyukum ibn abdul muttalib yace ga nan duk yanda kai magana aka zai amsa maka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana magana da kowane mutane bisa yaran su wa yujawiruha wa yujawiruha wa yuhawiruha bi lugatiha muhawara shine mayar da magana uhawiruhu أجاوره أحاور قال له صاحب وهو يحاوره yana magana da shi to manzala yana magana da kowane mutane da yaransu wa yubariha fi manzili balagatiha sannan a yaran na kuma manzan Allah yakan yi abin da sai ya gaji da ku a tsananin fasahan yaran na kuma a yaran naku zai faɗi kalmar da sai kunne yini yake nufi sallallahu alaihi wasallam a yaran nan to duka wannan abin da malai yake nufi mana magani cewa in kana magana kan manzo Allah ba kana magana kan mutum ne normal ba ba shakhsun adi bane kana magana kan me ash-shakhsiyya an-nabawiyya al-mustafawiyya sallallahu alaihi wasallam حتى كان كثير من كثير من اصحابي يسالون في غير موقف har sahabbai ma da yawa suke tambayar manzo Allah me ake nufi ko misali mace maka almutashaddiquna almutafayyiquna sai ta ce ya baki Allah man san asartaruna amma me mutashaddiq me mutafayyiquna sai ce mutafayyiqu shine me kaza me kaza me kaza larabawan ne annabi ke magana suke tambaye me ma'anan kaza sai ce kaza kaza nake nufi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an sharhi kalami wa tafsir qawli wa man ta'ammala hadithahu duk wanda ya lura da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko zancensa wasiyarahu da kuma yanda rayuwarsa ta gudana sallallahu alaihi wasallam alima zalika wa tahaqqaqa zai san wannan abin da nake faɗa zai tabbatar da gaskiyar wannan magana walaysa kalamuhu ma'a quraish wal ansar wa ahli hijaz wa najd ka kalamihi ma'a zil mi'shar al hamzani al hamdani idan annabi na magana da quraishawa ko da ansar ko mutanen maka da madina ko mutanen najaf to kalan magananta ba irin wannan magana yake wa zilfi ishar hamdani ba ba ita yake wa ilfatu ba annahadi wannan duka wa'in su mutane ne wasu kabila ne daga cikin kabilun larabawa za da wani salon magana nasu to manzo Allah ta ce kalan magana da yake musu ne daban haka sallallahu alaihi wa sallam idan yana magana da karamin yaro a cikin sahabbai to irin kalan magana da yake masa irin na mustawarsa ne amru bin salama agonar ya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi yana cin abinci sai zama hannunsa na yawa cikin kwano dan ne yake masa ya gulamu sabmi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik an gama da shi kenan ya gulamu sabmi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik idan kuma sahabinsa ya zauna a Habashi na ƴan kwanaki idan ya zo ya dawo Madina wata rana sai ya masa magana irin yaren Habashi ya ba wata yarinya kyautar riga sallah ta ta wannan riga sun zo na habashi da ta sa riga sun zo ta ta kyautar sana sana irin yaran habashi ma na ta yi kyauta yi kyautar sallah wato har irin wancan tattaban ta taɓa zama ina habashi bai ji habashi ba sallallahu alaihi wasallam amma ya kai cikin yaran habasha wa Allah maka ma lam takun ta'lam bai je farisa ba amma cikin Usman al-Farisi kalan irin maganar farisawa irin nasu ya aka yi sani wa Allah maka ma lam takun ta'lam sallallahu alaihi wasallam bai je ko ina ba amma kowane kabila in ka zo zaka musulunta zai yi magana Abu Sha mutumin Yaman Abu Sha ya zo ya sa magana cikin wada sai ji annabi yana magana yana magana sai ce kai ban taba jin irin wannan magana ba sai ce ya ma yashin Allah uktubu li hadha ta Allah rubuta min wannan annabi ta uktubu li Abu li Abu Sha uktubu li Abu Sha wato duk wanda ya ji maganar sai ya ji son sa yara sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani jami'in suka ce aikin hajji ya zo za mu yi baki to matsalar mun idan suka ji maganarsa ba akwai matsala suna ka a zauna a yi mitin me ya kamata a ce sai wani ya ce abin da za mu ce maganar sihiri ne sai Allah yi mu mun san sihiri ya za a ce maganar shi da zama irin sihiri wannan kafiri bai ke ta maganarsa ba sihiri ba ne wani ya ce mu ce bokanci ya ce na san bokanci da irin sarakullan su wallahi maganarsa ba su ce ba ta bokanci ba mai magana fa kafiri ne yake cewa maganar amali ba irin ta boka ya bada ba irin masu masu hiri bane sau ne yake cewa to mutum shi'ir ce shi'ir kuma na san auzanu na san kawafirinsa duk abin da yake faɗa bai kama da waka to me za a ce an ce sihiri ka ce ba sihiri bane bokanci ka ce ba shi bane waka ka ce ba shi bane ce ba shi bane ba bokanci bane me za mu cikin su abin da ya kamata a ce dai a ce maganansa tana da me za a ce mata kaman shafin miliyar kaman corona ce kawai idan ka alita ne in an yi in ka shaka kai ma sai ka kamar da suke cewa ko to wai shi sigirinsa a baki in dai za ka ji magana to sai ka da shi in dai za ka yi sai ka yi ya ta da shi kaga kenan sun yadda cewa fi kalamin nabi kasir li'annahu ya kuzu majami alƙulu maganar banza Allah yana kama zuciyar wa mutane wani da ya ji wannan da ya ji maganar banza Allah sai ce inna alaihi la halawa inna lahu la halawa wa alaihi la halawa ta da hu kaza wa fauka hu kaza sai ce sifanta maganar banza Allah da sifanta bawa da sifanta ƙarshe kuma da sifar ta shi irin wannan magana ma'ana dai a takaice da musulmin da kafirin da munafikin da na kirkin kowa ya san maganar manzon Allah ta wuce irin su maganar kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qaban bin harisa al-ulaymi wal ash'ad bin qais bin sunan mutane ne wa wa'il bin hujr al-kindi wa ghayrihim min al-ayyi hadar maut wa muluk al-yaman daga makoyan hadar mauta da sarakunan ina yaman za mu iya ƙara nuna ɗaya? na'am wanzur kitabahu ila hamdana sai ce don Allah ya kai dan kwana musulmi ka lura da wasiƙan da manzon Allah ya rubuta wa hamdan yace inna lakum fira'aha wa wihaqaha wa azazaha ta'kuluna ilafaha wa tar'auna afa'aha lana من دفئهم وسرمهم ما سلموا بالميثاق والأمانة لهم من الصدقة السلب والناب والفصيل والطارد والدادم والكبش الحوري wa alaihim fiha as-salih wal qarih wannan fa larabci amma ga sai da mu da ba kusa ko to abinda yasa shi wanda ake magana da su kalar maganar su kenan saraka bari a isar musu da sako ta kalar maganar su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'anar maganar shi yana cewa inna lakum fira'a al-fira'a shine gurin da yake mai tudu fira ko gurin da yake mai tudu wa wihadaha gurin da yake madaidaici azadaha gurin da yake mai tsandauri haka ake nufi kama ga gano ma'anan sai ka kuma zan ma'anu wajen da lisanin arab sannan ka gano ne yake nufi sallallahu alaihi wasallam ta'kuluna ilafaha ilafu shine rauga ko harawa ko wannan abincin da ake ba da komi ina wa tar'auna afa'aha gurin da yake da ciyawa ku je ku yi kiyo a gurin lana min jif'ihim wa sirmihim jif'u shine raquma sirab tumaki Allah na ce wa lan ama khalaqaha lakum biha jif'un ومنافع فمن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساس ومتاعا إلى حين تولد ذاك شيء جفء أنفع جفء أنا في الراقمين سراب أنا في التماكين ليش كلر مجانا سكي نيرن كما قال الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلبوا بالميثاق والأمانة ما تكن سرك أنا أورن ما تكن ما تكن سرك أمانة ولهم من الصدقة الطلب asalabu shi ne dabban da ya ɗan jima haƙorinsa ya faɗi wannan abu dabban da ya zama saboda girma haƙorinsa ya fara fitowa fira walfasil shi ne ɗan dukushi ɗan maraƙi na cikin na shanu na raƙumi sai alfaridu shi ne saurayin raƙumi innaha baqaratun la faridun wa la zikrun awanun bayna zalika ba tsohuwa ba shine faridu ko ba tsohuwa tantan ba والداجن شنو دان اكوين نيكي cikin gida kowane lokaci wal kabsh shine rago al hauri wanda yake gani al huwari kuma wannan fatan take kama da ruwan toka toka wa alayhi fiha as-salib wal qarib kaga duka wannan an ce salib da qarib ana maganar sifari na rago wanda yake mai saurayin rago da karma duk ana magana akan zakari amma yanzu idan an ce a mana ga zakka ake bayani anan ya rayu gani za mu gane zuwa ce kawai tumaki arba'in akuya ɗaya shanu talatin ɗaya raƙumi biyar akuya ɗaya in an yi wannan za mu gane amma su irin wannan yaren shi ne yarensu za ka manzo Allah ya mafi irin nasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga za mu tsaya ko ya kai tambayi alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa wannan ke kuskure Allah ya ji ma zalika ne wani iri عليكم السلام ورحمة نعم kuskure ne mai girma wannan kuskure ne mai girma mutum ne yake da magidanci da yaran ko sai yake da ana turo masa tunagini a wayansa sai ya zauna shi da yaran suna kallo da shi da yaran ko suna kallo to kuma sai yana ganin kamar hakan zai zama hanya ne na tarbiyyantarwa saboda gaskiya ta la kuskure dalili shi ne su a cikin kafin masu tarbiyya da ke yanzu to ta ya mara tarbiyya da kuma tarbiyya abu na biyu shigar da suke shigar tarbiyya ce rawan da suke yi tarbiya ne sannan abin da suke ba karya ne ba gaskiya ba ne ko gaskiya ne tsagaggiyar labari ita kuma karya su da karya kuwa ina da ita a musulunci guri biyu ne kadai aka ce gaskiya ke karya ba karya ba ce guri biyu ne kadai a hadisi ingantacce sai na rasulullahi shi ne kai magana akan mai cewa mutan abokan zaman mu masu faɗa da mu kullum cikin shiri suke suna ta sayan makamai suna ba matasan su horo suna koya musu kaza amma mu ga munan kullum ba mu da makami alhalin ba haka bane ka faɗa wannan maganar dan mu ta ce mu ba matasan mu mai horo mai kike makami kaga wannan ƙarya ce manzo Allah kuma ba za mu taɓa ta ƙarya ba saboda manufar ta shine ne a tashi a yi sai maganar mutum da shi da iyalinsa ya ga ɗan kaɗan fara canja mu'amala sai ke kira da aya ko ta kuma ke shirya wa alayyar su daga nan ma su je Dubai ma kuma ko kawo ba su ba zai jima ko kawo amma dai ce akwai harka a yake sauran kamfani da suke an yi yawa su ne su a yi nan gaba ka kalle shi na dubu hamsin ma haɓa a yi su da shi dan ne ta samu nan su to irin wannan magana idan kai tsakanin ka ita ko da ba haka bane ba za a rubuta maka wani makareci ba saboda kana neman ku zauna lafiya ne amma in ba su ba sunan ƙarya ne sannan lokacin da kake kallo tare da yaran ka kila a cikin masu cikin a kusa ta sa kaya kirjinta a waje ka kalla yaran sun kalla ka kalli da kenan ka kalli da aiki yaran sun ne kenan sun kalli da aiki kila ta sa riga iya hannun rigar nan kuma wani mutum a waje ka kalli da kenan tsiraici yaran ka sun kalli ne tsiraici to illar kallon irin waɗannan yana toshe kwakwalwa ne kwakwalwa ne ke fata ta kai yadda za ka samu ka kai tsada ko wallahi ka hujja kake na ai da ana fiye sarki imamu shafi idan aka yi mai karatu in ya mutu littafi idan ana biya ba sai ya kan haddace da mutane ya haddace mu wata daga kai kuma da kwakwalwarsa da basirarsa in an yi karatu na yanzu duk abin da aka yi hadisi ɗari ne sai haddace amma ranar aka yi karatu aka yi karatu yake ko kalma ce ya buga ya buga da rike sai ta wajen malam wa shi ubin garra shi ne malam sai malam fara ka mun garra ba sai ya faru dukkan abin da aka wani wani komai ba sai to kai sabon Allah ne sabon kuma ne ke sabon Allah ne ka je ka tuna da nabi ya koma tun safe na tunowa da yayi yayi yayi kuma sabon Allah ne sai ka kasa tunawa yayi yayi kasa tunawa sai tuna sai ce oh zan fito makaranta a wata mata tana gabana wata yarinya tana gabana sai iska ya kada haɓa zan ta ya ɗan ɗaga sai ya yi ƙorinta ƙorinta ya kalla shi kaɗai ne ya kalla abin ne Allah ya kusa mutum shakautu ila wakili ila wakilin su a hibbi fa arsadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yudali liman yayin abin ne faɗa to kai da kake san ɗanka ya haddasa ƙur'ani ya yi saukan alƙur'ani kila kana kan akwatin zamani ya zama ƙwararre a unguwa amma ka fara sa mai kallon sarai yana kallon jikin mata ƙwaƙwalwar tushewa take ba abin da zai rike ta abin da zai rike a sudan wani ɗalibi ba karatu yanzu aka yi kuma da sunan ga wasu mashahuri ne ya ce ƙara wajen malama sai ce malama yanzu ba irin da nake ba duk in na yi karatu yanzu ba na rikewa duk ne ka tuba da ba da ina shi kana kallon tsiraici ba kana kallon tsiraici ka kuma ka gyara halayen ka yace wallahi kuma haka ne ina kallon to kaga ashe ba tarbiya kake koyarwa ba kana rusa ɗanka ne kai da kanka da kanka sannan abu na biyu uba na kallon shirin da da ƴaƴansa sai da su waɗannan a tsaron sun ga suna rawa kasan yaran da shi rawa ba da shi bane saboda da yin babu mafi kallo babu ma ya kalla shi da abin da babu ya kalla su wani ne ne to kai kana kallon ta ina ta waya ne ko shi fa in ya tashi ba kuwa ajiyar wa zai saboda babu yana kallo ko ina rawa an ba kallon da kuma bakin titi ko ba kira rawa su yi ba su kada su aiki ko da suna rawa ne da shi wallahi babu abin da ya cutar da arewa suna zuwa da kallon da ya babu su suka kura wa matan da shiga ta banza su suka fata tarbiyyar matasa da rashin kunya da tsaurin ido da rairayi suka bai da kowa da ƙazamin lafazi awararki da yawa sun mutu saboda kana ganin hausa wannan kowa ya sani ko da ce ba ni ba ne in za ka sa ina mamakin mutum da zai gida gini na zamani ya ɗauko irin wannan bishi ɗin ko ya sa a gidansa ni ina mamakin saboda wuta ce ta zo ka taɓa ba cikin kai da kanka wani yaro a Kano bara ba ya kashe kishin mamansa ba da taɓarya ta je ɗaukar wuta ya sa taɓarya biyu a ina kalla a fim to duk abin da yaro ya kalla ne tsammanin mai tura ɗan bakawa idan za ka sa nasiba za ka sa kuma ka canza tashoshin ka nemi tashoshin da ake karatun alƙur'ani inda ake nuna ka'aba ana tsawazi ana aikin hajji da sauransu ya rika kallo yana da qur'ani to sai ya amfana da yawa ya rika karatu ga abin da yake amma idan za ka samu fina finai duk abin da ya kalla na wannan na wannan wata na zai samu shi da alimu ba yanda ka iya da shi kuma zai samu shi da alimu zan guda ya ba a saura ta hanyar ka iya da shi sai ka samu kan ya kalla saboda ka wannan rusa tarbiyya rusa tarbiyya ce Allah ta mu karshen da na'am كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط من ذا لا تقوم ولا شرط إذا أقول لك إن دي بيداتي دفعين الله بدا سنة من ذا لا شرط بنزا من كويا كيكي وذلك ذلك إذن يرى الشعب إلا جلال شيء domin da zai idan kuma ke ta kaɓa wannan tsarin za ka ɗaya da shi kuma sai bane kamar zada a wiska zada ta huwa riba wanda ya ƙara ko ya nemi a ƙara masa duka shi ne ne riba ne shi ba mai gani da anan lahu rashi da anan lahu akila riba wa mutilahu wa katibahu wa shafi'i a riba mutum da Allah ya da mai cin riba da wanda shirin cinikin riba da wanda ya rubuta da dukkan Allah ya ce su to da ka zai karba na'am na'am na'am julusul istiraha yana nufin idan an yi raka'a daya za a dago ta biyu mamu ya dan zauna sannan ya kasu ko ana gani ana yi sallah wannan wannan sallar wannan sallar a kakar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su mutum ɗaya mace wannan sallar shine Malik ibn al-Humayri kaf sahabban annabi ba ne mace wannan sallar ya bashi ba hadisi nawa ne daya Malik ibn al-Humayri shi kuma Malik ibn al-Humayri ba mutumin Madina bane daga garin su suka taso su 20 suna samari suka musulunta suka zauna a madina suka yi yan kwanaki suka yi a madina suka koma sai ga manzon Allah yana wannan sallah a wannan kwanakin da suka yi sannan bayan dawa daga ɗin da kuka yaƙin da kuka kuma an san lokacin annabi ya bayyana ana dabda za a bar duniya ne saboda ka bai yi sallar istiraha ba illa ba'da ma asanna wa kabira sai bayan ya tsufa ya bayyana sai ya fara wannan sallah shi ne wannan ya zo ya gani malik shugairu shi ne yake cewa ya fi annabi ya yi kaza amma masu hadisai da suka fi kowa yawan hadisai sahabai bakwai ba wanda ya rotu wannan sallah saboda nuna sahabi fawqal alfi qad baqaru min al ahadith al muqtar khayr mudar abu hurairah sa'ad jabir anas صديقة وابن عباس كذا ابن عمر duk waɗanda su suka fi kowa kuma suna da Allah ba wani da zuwa da sai Malik bin Huwairis amma sahabi saboda haka shin za ka yi sallah ne irin wacce manzon Allah yake cin koshin lafiyar ka ko za ka yi sallar da yake yi ne bayan bayan lafiya wacce za ka yi shi lafiya saboda shi mara lafiya da kuzuri misali ne abdullahi dan umar idan ya zo zaman duniya sai ya yi harci haka da yi harfi sai an shi ma talib an yi zo zaman sallah sai irin na baban sai ce kai ba haka ake zaman sallah ba sai ce baba to na kai kai ne sai ce ai ni inna rajulayya la tu'minu ni ai na tsufa ne ba zan iya zama a kan kafa ba dan haka sai ne haka kai kai sallah irin wacce ake yi. to haka ake gadi cikin duk mai karanta hadisi babu cikin zai taɓa na sai da abin da malamai suke cewa idan mutum ya manyanta ya tsufa to zai yi irin wannan sallar ta mara kullum zai ta ce shirara saboda wannan hadisi amma idan kana yaro da karfin ka kai sallar da manzo Allah ya tsawon shekaru da yawa kafin ya fara irin wannan sallar shikenan amma yanzu ya zama kamar wani title ba da ake garba ya kuma da shi ko ba haka ne ba an mai da kamar kalar wannan sallar in baka in baka yin baka san sunna ba haka aka mai da abu amma dukkan duka duk hadisi zan maimaita sahabi da rawaito na da ne malik bin huwairi shi kadai in akwai wanda ya rawaito ghairuhu muna jira muna jira sannan kwanakin da suke ba su wata ɗaya a madina ba ba su wata ɗaya ba ta iya yiwuwa lokacin annabi bai da lafiya ne wannan sallar ko bayan sun tafi sai lafiya su ci gaba da sallar ka to kada ke nan lilmarin da aka kama idan ka samu cikin hannun a jingine saboda bai da lafiya zai yi sallah a jingine kuma da yi ba sai ka ce malam ma a jingine ke sallah sai ma sai a jingine ka da sallah amma wanda ya yi shiraha a sallah sallar ta yi dai dan ci ba kai ba sunna ce hadisin ya tabbata amma ga lokacin da ake yin ta ga lokacin da manzon Allah ya yi sadaka in za ka yi kuma kai Allah sai mu dace Allah ya kuma an samu kai sallah bai alhamdulillah Allah ba su Allah ya gode alhamdulillah na'am نعم نعم نعم هو أنفسكم وأهليكم نارا وقود الأرض والنساء أي الله يتيمم أخي ذاك يسمى أنك أنت لك الجوزة مرء يالك كما كلكم راع ورجل راع shi mai shi masulu an ra'iyyati sadak Allah bai tambaye ka akan wannan ƴaƴan matan gona amma ka rike sun amana da ke wayan ka ka sai da wayan ka so mata raka da ban daki shi ba su ba shi kenan Allah bai aika da sai mata wannan na'am Allah ya rarraba mu amma na'am tambaya na'am na'am na'am na'am suna daga cikin illa manukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa manukriha ne bayan da suke iya tsarin kasan in ka gama digiri sai ka yi wannan sannan ka gama digiri kuma idan an je ga abin da ake shirya ba shi kenan bayan da za ka yi sai tafiya ta istighfari Allah ya taimaka dama Allah amina ce kullukum qaddaun wa khairul qaddain min tawwabun wani karatu da imam Allah ya yi karatu a wata kasa ba zan faɗi sunan kasar ba sai a cikin kasar haka take amma hostel din su a kasar ma mata da maza ya bar kasar ya fara da lokacin muna fuskanta ce ba zai iya ga abin da ke fuskanta ga shi ga shi ga shi ga shi da sauransu kuma kasar ta daga kasar da ake gani kasar da musulmi ne amma ga tsarin su sadaka tsarin da ake tafi da shi a gajiyoyi yanzu Allah ne ya sauke Allah ya sauke saboda ka mafi makamin farko shi ne yan kwana wallahi ne yawan yin sulmani wallahi mu yau kawai bayan da muka iya zamanin haka yake kawai haka Allah ya kaddara ai annabi ya faɗa simfani min ahli bayan lam arahu ma ko ya ce akwai wani kala su na ɗan musu daga cikin al'ummansa ba su bayyana ba a yanzu amma ta akwai wasu nisa'un kasiyatun hariyatun ma'ilatun mumilatun ga yadda annabi faɗa yake sun sa kayan annabi ce amma tsirara suke kuma daga cikin al'ummansa ne haka zai faru haka ya faɗa su ɗan ba ga duk ana ganin yana faruwa to a sunna annabi ya hana mace ta sa kaya mai shara-shara ya hana a sunna annabi ya hana mace ta sa matsatsun kaya a sunna sannan a sunna ya tabbatar da idan ka ga shigar banza ka kau da kai duk a sunna ne to wai ina waɗannan sunnonin suke da ba a ƙwaƙulo su ana ilimin da ya mu sai a damu da sunnan azawaki da sauran su kare ake so a gidan dan Allah annabi ya faɗa yace inna hadhihi dunya qulwatun khabira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu dunya wa taqul nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat min nisa'i dalilin halaka bani isra'ila ba ta ake yi ila da sunan gurbin bani isra'ila dalilin hanya ma lokacin sallah mabarin kana jin kidai annabi ya ce innal iblisa qallahu rasad shaytan dan ne kan tasiri ne makiri yana iya tabi mutum amma annabi ce babu turkon shaytan da yake amfani da shi wanda yake kama mutane da shi nan nisa tarkon da shi yake kula yanzu ko sabulu aka yi da mata za a yi kallon idan kaya aka yi da su za a yi kaya in kafin aka yi da hoto za a yi kalla ko me za a yi da hoto za a yi kalla da su za a yi kalla to me ake so a ce mai kwana akwai abin da ake so a ce ma shi ne masumiyanci masumiyanci Allah subhanahu wa ta'ala ya nan da mawasu ne da cikin Allah da tarbiyyar da ƴaƴan mu wajen suturan su da komai nasu da lafazin da za su rika faɗa kansu duka mai da hankali idan muka yi haka muka gyara Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canja mana amma inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin خير من أمس الله سبحانه وتعالى بني بالجنة آمين نعم Thank you.